بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله عقيدة السلف أصحاب الحديث نا أبو عثمان الصابوني wanda ya rasu 449 rahmatullahi alai wa jazahullahu khaira darasi na sha shida muna cikin al'imanu qaulun wa amal inda zamu tashi inda yake cewa wa sami'tu al-hakim aba abdullahi al-hafiz yaqul sami'tu aba bakr muhammad ibn ahmad ibn balawiya al-jallab yaqulu sami'tu aba bakr muhammad ibn ishaq ibn khuzaimah محمد أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول سمعت أحمد بن سعيد الرباطية يقول قال لي عبد الله بن طاهر إتي عبد الله بن طاهر يفدى مني يا أحمد يا كي أحمد إنكم تبغضون هؤلاء القوم جهلا ku kuna son waɗannan mutanen da jahilci amma wa ana ubghiduhum am ma'rifa amma ni ina kins ne da sani e ni ina kins ne da na san su su wane ne to zai faɗa maka menene aƙidojinsu ya lamarin yake e kullun lahu niyyatun fi bughri sahibi a inna awwala amrihim farkon lamarinsu innahum la yarawna lis-sultani da'a a farko ba sa ganin da'a ga shugaba wanda kuma shi ma ya saba wa usul na tafarkin magabata karanta a shari'a ta ajurdi da haka tafarki na magabata da dace da ayyukan magabata da sunna shine biyayya ga shugaba in dai wani abun ba ya saba ma Allah ba ne abu na biyu annahu laysa lil imani indahum qadarun imani bai da wani kadari da ce wai ga imanin wani ya fi na wani a'a su ba su da wannan malam ya ce wallahi la astajizu an aqul lima halastawa in ce in ce imani ka imani ya haibin ma'in ni ba ma zan iya cewa ba imani na kamar imanin ya haibin ma'in ne wala ka imani ahmad ibn hanbal ko kuma imani na kamar imanin ahmad ibn hanbal ne ko hum yaquluna su kuma suna cewa imanuna ka imani jibrila wa mika'il imaninmu kamar imanin jibir ne da mika'il kaga laisa lil imani indahum qadrun kin wa sami'tu al-hakima yaqulu haka naji hakim yana cewa sami'tu aba ja'far muhammad ibn salih ibn hani yaqulu sami'tu aba bakr muhammad ibn shu'aib yaqulu sami'tu ishaq ibn ibrahim al-hanbali yaqul qadim ibn al-mubarak ar-rayya dan Mubarak Abdullahi ya zo a rai faƙama ilaihi rajul min al sai wani ya mike daga cikin bayi al-avvannu bi tunda nake yi annahu yadhhabu madhhab al-khawarij ina zaton cewa wannan ba khawarij ne wanda suke kafirtawa da ma'asiya faqala lahu yace mishi ya aba abdurrahman ما تقول في من يزني ويسرق ويشرب الخمر me za ku ce me za ka ce game da wanda yake zina yake sata yake shan giya la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min haka ita ma sata ko wanda yake shan giya qala yace la ukhrijuhu min al-iman ban fitar da shi daga imani fa qala yace ya ba abdurrahman ala kibar sinni sirta marji'iyyan akan wannan shekaru naka manyan shekaru haka ka zama kuma ba murji'i faƙala ya ce la taqabalu na murji'a a'a ina ai murji'a ba ta karɓi mu da wani san suwaye mu al murji'a su murji'a ta kulu cewa suke hasanatuna maqbula ayyukan mu kyawawa karɓaɓɓu ne wa sayyi'atuna maghfura ayyukan da suke kuma munana su kuma an yafe su walau alimtu anni qabiltu minni hasana yace da a ce na san an karba daga gare ni wani aikin da'a guda daya la shahidtu anni fil janna to da na shaida cewar lallin ina aljanna thumma zakara an ibn shawzab sai ya ambata daga ibn shawzab an muhammad ibn juhada daga muhammad ɗin juhada an salama tabni kuhailin an huzayl ibn shara habil qala qala umaru ibn al-khattab لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح da za a auna imanin abubakar da imanin wanda suke duniya to da imanin abubakar ya rinjaya ya rinjaya imanin ahalul art me ya takarijin wannan takarijin shi wannan mene ne to shi kenan muje wannan Abdullahi ibn Ahmad ya fi da shi a cikin sunna da albayhaqi cikin shu'ab isnadin shi sahihi na'am bayan shi sami ito Aba Bakrin Muhammad ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Zakariya Shebani ya ƙulu, sami ito Yahya ibn Mansur al-Qadi ya ƙulu, sami ito Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah ya ƙulu, sami ito Al-Husayn ibn Harb akha Ahmada ibn Harb al-Zahid ya ƙulu, ashhadu anna dina Ahmada ابن حرب الذي يدين الله به أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص yace na da Hussein ibn Harb dan uwan Ahmad ibn Harb na zahiri yana cewa ina shidawa lalle addinin Ahmad ibn Harb wanda yake addinin Allah da shi shine lalle imani zance ne aiki yana karuwa yana raguwa to wannan shine karshen wannan babi sai almu'minu la yakfuru bil kabira mumini baya zama kafiri da babban laifi don ka yi kisan kai ba ka zama kafiri da wannan aikin haka don ka yi zina ba ka zama kafiri da wannan kabira don ka ci dukiyar maraya ba ka zama kafiri da wannan kabira malam ya ce wa ya atikidu ahlus sunna ahlus sunna suna kudurtawa annal mu'mina shi mumini wa in aznaba zunuban kathira ko da ya laifuka laifuka masu yawa saga'ira kanat au kaba'ira shin ƙananan laifuka ne ko manya fa innahu la yakfuru biha to bai kafirta da waɗannan ayyuka wa in kharaja min ad-dunya ghayra ta'ibin minha ko da ya mutu ya bar duniya bai tuba daga wannan laifin ba wa mata ala tauhidi wal ikhlas ya mutu akan tauhidi da kuma ikhlasi to fa inna amrahu ila Allah lamarinsa na wajen Allah in sha'a afa anhu in ya so ya kawar da kai ya bashi afwa wa adkhalahu jannata ya shigar da shi aljanna yawmal qiyamati saliman ina salin alin ganiman ina mai ganima gairan mubtalan binnar ba tare an jarabe shi ba da sanya shi wuta wannan duka rahmar Allah ce da kuma jin kanshi wala mu'aqabin ba za a yi bashi hukuma ba a kama shi alamar takaba kumnin zunub ga abin da ya zake ba ya aikata na zunubai wakta sabahu abin da ya aikata sun tahabahu wannan aikin ya istashabahu wannan aikin ya abokance shi ila yawmil qiyama zuwa ranar alkiyama min al'athami na laifuffuka wal auzar da kuma zunubai wa in sha idan kuma Allah ya so aqabahu sai Allah mashi uquba wa'azzabahu Allah ya mashi azaba muddatan wani lokaci bi azabi nari da azaba ta wuta wa idza azzabahu idan kam Allah ya mashi azaba to lam yukhallidhu fiha ba zai dawwamar da shi ba a cikin wuta bal bari dai a takahu zai intar da shi wa akhrajahu minha zai fitar da shi daga wuta ila na'im daril qarar zuwa aljanna to kaga nan akwai fana'i na wuta ga wasu amma wani irin fana'i ne fana'i na za a sanya ka a cikin wuta na wani lokaci sai a fitar da kai ake wannan fana'i ne kai yanzu gare ka saboda an sanya ka a cikin wani ɗan lokaci sannan sai aka fitar amma dai fana'i na a ce babu gaba ɗaya to babu wannan amma akwai waɗanda za a sanya su a cikin wuta saboda masu imani ne ahlul tauhidi wal ikhlasi sun yi zunubi idan Allah su sai ya gafarta musu ya diddada kaba'iran duk da manyan laifuka sai Allah ya gafarta musu ya sanya su aljanna in kuma yasu sai ya masu ukuba ya masu azaba amma ba za su dawwama a cikin wuta ba sai a fitar da su وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجساد من الفم تطره إلى النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حبيل السيد إذ جاء يتفهم أساكو wannan karatun da yake a cikin Ibn Abi Dawud cikin Ha'iya wa kana shaykhuna al-Imam Abu Tayyib Sahal ibn Muhammad As-Suluki rahimahullah yaqulu malamin mu al-Imam Abu Tayyib Sahal ibn Muhammad As-Suluki da har ka san shi wannan As-Suluki ya kulu cewa yake almu'minul mudnibu mumini wanda yake mai laifi wa in udhiba bin nari ko da an mishi azaba da wuta to fa innahu la yulqa fiha ilqa al kuffar shi ba za a jefa shi wuta ba irin jefawar da ake wa kafirai wala yabqa fiha haka ba zai wanzu ba diman da'iman fiha a cikin wuta baƙa alkuffar irin dawwama da wanzuwa ta kafirai wala ya shiƙa fiha shaƙa alkuffar ba zai samu azaba ba da rashin arziki irin rashin arziki na kafirai haka shi da sauƙi wanda yake al-mu'minul muznib mumini amma wanda yake mai zunubi kamar yadda ka ji ba zai dawwama a cikin wuta ba balla ta ƙahu wa akhrajahu min ha ila na'imi daril qarar dan kuma ya so sai ya kawar da kai ya yafe mishi duka wannan ganin damar Allah ne da kuma adalci na Allah wanda ta ce tantagaryar aƙidar magabata na ƙwarai to bala zai baka bayanin wannan zancen na as-suluki shine malam zai gaba ɗaya bayan ɗaya maka sharhinta ya ce wa ma'ana zalika ma'anar wannan annal kafira lallai shi kafiri yushabu ala wajihihi ila na za a jefa shi ta fuskar shi zuwa wuta wayul kafi ha mankusan za a jefa shi wuta yana wanda yake a ɗaure fis salasili wal aglali wal ankali thiqal ta hanyar sarƙoƙi da mari waɗanda suke ma al'adal al'ankal mari waɗanda suke masu nauyi haka za a ɗaure shi lam yufi da makbulu kenan za a yi wal mu'minul mudnib amma shi mumini wanda yake mai zunubi idza butuliya bin nar idan aka jarabce shi da wuta in ya zama Allah ya kaddara zai shiga wuta fa innahu yadkhulu an-nara kama yadkhulu al-mujrimu fi dunya sijn ala rijli min giri ilka'in watan kis to amma kaga shi mumini wanda yake mai zunubi idan aka jarabe shi da shiga wuta fa inna hu yadkhulun nara to zai shiga wuta ne kama yadkhulul mujrim kamar yadda mujrimi yake shiga a duniya gidan yari eh alar rijil da kafafu ko kan kafa min giri ilqa ba za a ce ba wai za a jefa shi ne watan kisin a ce a ɗaure shi a abin a'a kaga shi ma da sauki to irin haka ne shi wanda ke mumi wa ma'ana qaulihi ma'anar da yace la yulqafin nari ilqa al kuffar ba za a jefa shi ba irin jefawar ake wa kafirai annal kafira yuharraqu badnuhu kullu shi kafiri ana ƙone jikinsa gaba ɗaya ake tahrikin jikin gaba ɗaya wa kullama nadija duk idan ya ƙone ya nuna wannan jilduhu wannan fatar buddila jildan gaira sai a sabanta wannan fatar saboda mi lamun ta'ali li yazuqal azab dan ya ɗanɗana azaba kama bayyana Allah fi kitabihi fi qawlihi ta'ala kamar yadda Allah ya bayyana a cikin littafinsa a cikin zancen shi yake cewa innal ladina kafaru bi ayatina lalle waɗanda suka kafarci mu ayoyin mu saufa nuslihim nara da sannu za mu sanya su a cikin wuta kullama nawbijat juluduhum duk lokacin da fatin suka kone baddalnahum juludan gairaha sai mu sabanta musu wasu fatu wanda ba wancan ba liyadhuqul azab dan kaɗai su ɗanɗanan azaba wa ammal mu'minu wa ammal mu'minuna amma su mu'minai fala talfahu wujuhahumun nar su a mu'minai fuskokinsu ba za su ƙonu ba da wuta wala tuh wala tuhriku a'dha as-sujudi minhu sannan ba za a kona gaban sujjada ba daga cikin jikin su munai gaban aljanna gaban sujjada if domin kuwa harramallahu alan nari a'dha as-sujudi domin Allah ya haramta ma wuta wato gabbai wanda suke na sujjada an ce wuta babu ruwanki da wannan kaga wannan yazo a hadisi na Abu Hurairah ko radiyallahu anhu annahu qala harrama Allahu 'alan nari an ta'kula athara sujud an haramta ma wuta ta ci gurabu na sujjada Imam Bukhari ya fidda shi da Muslim eh kaga athar sujud sun a'da gabbai na sujjada eh ka duba fatul bari an haramta maka cin wannan wannan wurare wa ma'ana qaulihi ma'anar kuma da ya ce wala ya baƙa finnari baƙa alkuffar ba zai wanzu a wuta ba irin wanzuwar kafirai shine annal kafira yukhalladu fiha shi kafiri zai dawwama a cikin wuta kaga kenan babu fana'i kenan tunda can gashi nan kullama nawdijat juluduhum baddalnahum juludan za a ci gaba da sabantawa ana sabantawa dan haka malam yace wala ya baƙa finnari baƙa alkufar ai annal kafira yukhalladu fiha shi kafiri zai dawwama diman da'iman a cikin wuta da haka babu fana'i kenan wala ya khruju minha abada wa ma hum bi kharijin minan nar sannan kuma ba zai fita ba daga har abada daga wannan wuta wala yukhallidu Allahu min muznibil mu'minina fin nari ahada amma Allah saboda jin ƙinsa da tausayinsa ba zai dawwamar da waɗanda suke masu zunubi cikin mumine ba Allah ba zai dawwamar da su ba a wuta ba zai dawwamar da kowa ba wa ma'ana qaulihi da yace wala yashqa bin nari shaqa al kuffar shine annal kuffar su kafirai yusuna fiha min rahmatillah suna ɗiba tsammani ga rahamar Allah ne gaba ɗaya wala yarjuna rahata rahatan bihal su gaba ɗaya ba sa fatan samun hutu gaba ɗaya wa ammal mu'minun amma su mu'minai fala yanqati'u ta'amuhum min rahmatillah ba za su yanke kwaɗayin su ba ga neman rahmar Allah fi kulli hal ko da hali wa aqibatul mu'minina kullihimul janna da haka dai makoma ta mu'minai gaba ɗayan su aljanna ce insha Allah li'annahum domin su mu'minai khuliqu laha an halicce su dan wannan aljanna wa khuliqat lahum wa khuliqat an halicce ta lahum gare su fadlan min Allah falala ce ta Allah wa minna da kuma baiwa ce ta Allah wannan kenan insha Allah sai mu tsaya anan mu tashi hukumu tarikus sala amdan subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah